له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhammad Sima yau muna shirin da tara ga watan biyu hijirar kuɗi da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar shirin da uku ga watan takwas miladiya dubu biyu da shirin da biyar. Kada da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya dafa da mushi wanda yake shiri a rayuwar mu muna roƙon Allah ya kare. da ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu dama na ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma a wannan martabi da fara. Zarfa da ya wa kuma dini Islami wanda ya ke a masallacin Mujira unguwar Banakon Dure ya yi kasuwar Makane birnin Niyami Dure Mujira. Yau, insha Allah, za mu tashi a performance solution performance solution solution ne sura ce mukiya na da cikin mafasar ma'ana saukar da yi mafarin girman ma'ana sallallahu alaihi wasallam ita ce sura ta saba'in da biyu daga cikin surorin alkur'ani mai girma kuma tana cikin duki na ashirin da tara duki na ashirin da tara sura ce wata take da ayoyi ashirin da takwas wanda tana da da kalmomi da biyu da tamanin da shida tana da harafi dubu ɗaya da tamanin da tara kenan wanda ya samu karanta wannan surar kita berada di Eropa dan menurut yang sangat dan menurut Tuhan ketika menolak. Ini juga diwali kebunuh pada dari sekolah wa inna hari akhirkan muslim suruh suruh jin. Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah sallallahu alaihi wasallam Kita yadda ya yi yana tare da samarkansa ya yi ta ɓangaren su kara da ya yi karatun alfahari ranar kan karatun alfahari da aka yi yawan mafana wata yi su ko ya gaya ma al'umma safa da ya safa mai tsaron su ke karatun alfahari da wasu
di waktu nahla jadi huruf suka suka umum
قرآنا عجبا تبدي لهن المسلمون دون أن كان الهوى دون دون أن كان الهوى يوسف يغيب الرشد شيء لن تجتمع على مؤمن yana shirin da mutum ne zuwa ga abin da yake daidai mu kuma da muka ji ba ana muna ne wasu muka yi imani da shi wajen yin shi ka da rabbina ba za mu fara hada ubangijin mu da wani ba wani shi ake ce ma rabo wanda bai yake da rabo da ya samu dama yakan gane kan su tsamfa da shi duk wanda ya samu abin da yake gaskiya ne baya jira ya ce sai ko ko sai yi a nan da ne kamata da gaskiya ala annabi suna ji sai suka karɓi gaskiya kawai su yi imani ko kuma suna ga mutane su yi imani fa amana mun yi imani da shi to da yin din nan yana komawa ne zuwa ba mun na amana da Qur'ani أو فآمنا بالوحي وكذا من إيمان القرآن أما أن يبدأ أكثر القرآن من إيمان به وأنه تعالى جد ربنا وما حقيقة جرم بين دنيا أي تعالى أمر ربنا وجلاله جرم أن لا يعلم مطعين أن لا يجرم شيء وأنه تعالى جد جنب شيء عظم والجلال جرما الدعاء جرما بين دنيا وكا ما اتخذ صاحبة ولا غيره ألا بكما صار إلى الآية الأولى سوق كأذن أسمي صاحبين صار ويقول وأقول لك كما سنوعد سنعلم musulmansu da rubuta musu masu cewa Allah yana da ta da ce girma Allah ya wasa shi yana da mata ba ne ba shi yana da Allah ya wasa Allah ku ta'ala ya tafi rabbi na da ne biyu mu'mini duniya da zuka na ta fara sa'a da su malawa Allah bai yi wani hankali ta kasa sai ta yi wani da ya tafi sabo ko da ya hawa da ke da wa da za a ɗan wani da wannan mutum ce ana yana da ɗan taɓa musu bayan da su nan da shi aka wace shi na haifi su ba ko da su suka ɗaya idan ka yana wannan wuka ne ya kone su limuna hakika yadda na wani wawaye cikin mutum kasance suna cewa ko suna faɗi ala zuwa shafaka suna faɗi game ga Allah magana wadda take ba ta daidai ba shafaka ai قولا باطلا كما قلت مكانا رغب عليه هو قولا منحرفا مكانا انك تشيك مرة معناه كل من جاء لا يتعلم ونظر عليه ولم بعد كده سبحان الله سبحانه فأنه كان يقول سفيهنا سفيهنا في شيء إبليس لأنه أنه كان إبليس يقول على ذلك قولا منحرفا shi iblis ya kasance yana fadin magana ta ƙarya da tattaciya ga Allah alayi hal su wanda yake da wannan ya yi ƙari mutum ne ko aljani ne to magana ne na ƙarya na farko Allah bai da zafin bai da wani ba an ba mu rana Allah ya tsaro da jinsu da jinsu Allah ya tsaro ba an ba mu rana da ne mun tsammani Allah ya tsaro da jinsu da jinsu cewa mutane da aljanu ba za su faɗi magana alal lahi kai ba za su faɗi a alamu na kamar cewa mutane ko aljanu za su ba Allah kai ba sai suna yin kai kuma da wani kiran mushrikai daga cikin mutane da kuma mushrikai daga cikin aljanu mu muna kamar ba za su iya faɗa ba Allah kai ba ko a ce ba sun faɗi kai ba kuma sun ce
ما حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا sadda su mushrikai na aljanu da mutane suke ce Allah yana da mata yana da ɗa ke wannan magana ba gaskiya ba ce wa annahu kana rijalun min al-insi Allah ya ce ya kasance akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al-jinni suna neman tsari da aljanu da mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahqa sai wannan ya ƙara musu takaffuri da girman kai kun gane ko kamar yadda labari ya bayar na tarihi a jahiliya sun kasance idan aka yi tahiya dare yayi aka zo cikin daji ana so a tsaya a kwana sai shi shugaban mutane sai ce ku tsaya mu ba za mu kwanta ba sai mun nemi tsari da shugaban aljannun da suke wurin nan fa ya ƙulu a haduhun sai ɗaya daga cikin mutane ya ce a uzu bi sayi da hadalwadi min sharri su faha'i ƙaunihi muna neman tsari da shugaban aljannun da yake wannan kware ya kare mu daga sharrin wawayen cikinsu da sai su tsaya su kwana in sun tashi sai su suna murna ai aljanin da annan babba shine ya hana wa'annan su cutar da su to a da su aljanu in sun ga mutane sun aje kaya sai su ruga da gudu su kuma mutane sai su ce ku kare mu kakku bari a taba mu tsoron tsoro kenan to shine aljanu lokacin da suka gano mutane suna neman tsari da su sai suka dawo suka ƙara takabburi amma asali mutum shi ne aljani yake tsoro sai zamto yanzu aljani ya gane mutum na tsoron shi sai ya dawo shi kuma yana ba mutum tsoro Allah maɗaukin sarki ya samu dace kenan nan malama su yi mai fassara guda biyu ku saurara ku wa annahu kana rijalun min al-insi ya kasance akwai mazaje daga cikin mutane ya'udu na birjali min aljinni suna neman tsari ga mazaje daga cikin aljannu fazaduhum rahaqa sai wannan abun ya ƙara musu tsoro suwa su mutane kenan fazdada rijalul insi khawfan wa ru'ban min rijalil jin sai wannan abun ya ƙara ma mutane tsoron aljannu mutane tsoronsu da aljanu har ya kai in sun zo guri sai sun nemi shugabannin aljanu su tsare su to wani ya ƙara ma mutane tsoron aljanu sannan a ɓangare guda kuma ya ƙara ma aljanu takabburanci da ta da jijiyoyi cewa ai su ake tsoro Allah ya mana jagora kinar mutum ya fahimci wannan gaba me yasa tsoron mutane ya ƙaru a kan aljannu me yasa mutane ke jin tsoron aljannu ƙwarai saboda suna tsoron su cutar da su har suna neman ma kariya daga gare su kinan sila wannan tsoron ne su ko aljannu me yasa suke takabburanci game da mutane saboda mutane na tsoron su har suna neman mutane na neman aljannu su kare su daga shari'an uwansu ashe in mun fahimci wannan aya in ka je cikin duhu sai ka ga wani dan gajera abu ko ka ga wani dogon abu ya tare ka ka fahimci aljani ne kai da shi dan Allah ya kamata ya gudu eh yanzu ake gudu wai shin ku biya ku tsaya ku ji barawo in ya ga police zuciyar shi tana faduwa yanzu muna nan da mutu yayo sata da wayoyi yana da wayoyin sata kawai sai ga police sai sun shigo ne sun shigo ne sun shigo ne da ya daga kai abu na farko mai zuciyar shi za ta yi eh zai tsorata me yasa bai yarda da kanshi ba amma ni yanzu ina nan zaune sai ni ga police sun zo nan sun zo nan sun zo nan duk sun zagaye masallacin nan na Allah me zai tada hankali babu inda dai na san ko kama ni an kai sai an sako ni to mi ne an fahimci hausa to irin wannan abun ne yasa yanzu cikin duhu kana ta yi sai kaga abu ya faɗo ma gif zuciyarka me za ta yi gashin jikinka me zai yi saboda dama akwai tsoron dama baka yarda da kanka ba kenan abu dan kaɗan sai tsoratar da kai amma idan ka yarda da kanka kana ta sai kaga wannan shedani ne annan yana so ya baka tsoro da ka gane shi in ka yarda da kanka sai ka ce yau ka ci kaza ka zanka ni za kai ma iskanci sai ka tinkare sai ga ya guda baka wuri ka yarda da kanka ne Allah ya wuri jagora ai shi na jinka ka san su suna suna da ƙudura su yi hita irin wanda suke so shi aljani duk abin da yake gani yana iya zama irin shi yana iya zama musa yana iya zama kare yana iya zama mutum ma ka gan shi gashi nan kawun mutum yanzu nan ma ba mamaki akwai aljani zaune cikin eh mana ba mamaki ko kuna mamaki ne to yanzu da ka to sai ka fahimci wanga kyan wannan aljani ne ya zama kyanwa ko kuma wanga kare ne ya zama aljani ne ya zama kare ta ka fahimci wannan ka ganshi sai ka magana za ka yi mishi ka ce kai ka kiyaye hukun son ka za an ba fita wasa a wata rana ina wani gida sai ina kwanci sai ne ci wajen ɗaki ana karta abu kamar an sa adda ana guga ana guga karye kusan uku na dare ya ce waye bari an kake bari an jima an ka kare ya ce ka daina fa an ka kya ta zo sai na ɗauko adda na ce da riga na hito waje sai na zagayo bayan daji na dama sai na hito ina hito sai na ga kare katoto ya yi tsene-tsene ce to wallahi ba su iskanci amma don ka san ba su iskanci wallahi yau ni da kai yanzu nan sai an ga wanda za a bari na kawai ni cike shi kawai bisimila na yi ni na yadda da kai na ne to ko don fahimci na yadda da kai na shi ma sai ya juya ni ce kakka sake dawa bai kara dawa ba ai su ba suna gwada ka eh su aljanu ai wanda ke da ayatul kursi wanda yake da qur'ani in aljani in kana in suna so su zo su dubu kai dai kai da kanka babu abin da ko hadawa ko hada kuke da mutum ka hi karin shi inda haka ka sare to zai ci galaba akan ka amma in kana da confidence zai ci galaba akan ka ai da yawa shedanu da ke wa mutane wahala ka kula da kyau a tarihi na aljani bai taba shiga jikin mutum mutum yana da confidence sai ya baka tsoro sai yayi wata dabara da zaka tsorata kana tsorata sai ga abin nan ko da jikinka su bude shine sai ya shiga jikinka amma ai mutum ba wasa ba mutum ba wasa ba ce ko da wasa aljani tun karo ka kai bismillah inda ya matso ya mutu kenan sai dai wani wallahi sai dai washi ta ai wani to amma mun riga mun kace wa aljanna yanzu ko mutu adda aljanna an kace ku kwana ku bi kai da shi cikin dage sai ka fara tunanin ta kai yanzu da dare mace ne ko ba haka bane eh ina da shedanin shi za ku kwanta daki sa ku ba kance kike mun kulli in ka tashi ya addu'a ka shafa jikinka aljanna ya zo mana ina taba ka da izinin Allah za ka yi galaba akan shi kuma akwai aljanna da mutum ma bai rike ne No. Shi ga sa kullum muna tsoronsu. Ai babu wasa, yanzu in kaga mutuna da aljini ka fahimci yanzu aljini ya jikin shi, to kakkai mai magana ta mutum, mai magana ta mutum da aljan. ce to ka gama ina ganin na ga kai na na san to mu muna da qur'ani ka bi a hankali in ba haka ba ina maganin ka ai kamar antarnema ne shi dan antarnema ai ba ƙarfi ne yake yin abokin hudan shi ba dabara ce sai a ce in kuna ta yi ita tsalle tsalle ka samu daidai nan ka buge ko ba haka bane ko ka samu wani guri ka buge sai a ga gakato an kai shi kasa shi ma ne haka ne akwai wata gaba gabbe na mutum wanda in ka fahimci aljani na kan shi kan tabbaci ne in ka tashi kama mutum to gaban ne za ka kama ba ko ina kake kamawa wannan kuma sai an kana goro Allah ya wani jagora kaga idan mutum ka san yana da aljani yayo cikinka kaka kama jikin shi yi kokari hannunka ya zo a nan nashi in hannunka suka zo nan kawai ka danne kwanta zai yi Hmm? Hmm. Ai, addarurat bihul mahdurat wannan babin ceto ne yana magana kan wa kashe take da matsalolin aljannu ai sai kai mata magani ba haram bane ka kama jikinta inda ya halasta ka rika kai mata magani da dama muharram maka ce babu dai eh aljannu wani bai iskanci na in ya ramma ne sai ya ce bebe ne ko kurma ne shi shari aya ya sha ya shira magana Allah ka kare daga shari'a aljannu to shine Allah yake cewa wa annahum zannu haka ne ko su dai mutane sun yi tsammani kama zanantum kamar yadda kuma aljanu kuke tsammanin cewa allai ya ba'ath Allahu ahada cewa Allah ba zai tare da kowa ba wannan aqida akwai ta a cikin mutane kuma akwai wannan aqida a cikin aljannu ma'ana a cikin mutane akwai wanda ke tsammanin in an mutu shikenan to haka ma cikin aljanu akwai wanda ke da aqidar in an mutu shikenan yasa Allah ya ce wa annahum zannu su dai mutane sun yi tsammani kama zanantun kama yadda kuma aljanu kuka yi tsammanin cewa Allah ya ba'atha Allahu ahada Allah ba zai tashi kowa ba bayan ya kashe shi wa anna lamasna samaa lalle mu muna tinkara sama muna hawa sama mana mukan nemi bangaren sama mu tai sama kun gane ko ilamasna ai talabna khabar sama mukan je mu samo labarin sama shine zaka fassara shi shi wa anna lamasna samaa ai wa anna talabna khabar sama mu mun kasance muna tahiya sama dan mu samo labarin sama fawajadnaha mulat harsan amma yanzu fa sai muka tarar da saman nan ta cika da jami'an tsaro shadidan ma'ana tsaro mai tsanani wa shuhba da kuma yula ma'ana yula na wuta ya kice da shi yula ko kamar irin abin da za a jeho karshe kamar bam ya tashe ka mun kawai in an ka jeho a jani sai ka ce ga wani mutum can ya mutu tauraro can ya faɗo ko ba haka ba ne ta irin wannan abin wannan kunna na ƙa'udu minha mu mun kasance a da muna bin sama maka'ida mu rinka zauna wuraren zama a cikin sama lissam'i don mu sauraro abin da ake ba mala'iku na labarai kamar yastami il'ana duk wanda ya je yanzu ya nemo labarin sama yajid lahu shihabar rasada to zai samu an aje masa yula na wuta yana jiran shi sai ya jefe shi ya kone shi yadda al'amarin yake shine kafin aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam aljanu sun kasance za su hau juna su bi juna su hau juna su yi ta yi sama su yi ta yi sama sai sun yi can sama sai su labe su ji umarnin da ake baiwa a mala'iku domin suka ji wannan umarni sai su sauko sai su iske boka sai su ce da shi ai gobe kaza zai faru kowa ne abu kaza zai same shi to bokan sai ya tara mutanen gari sai ce to kowa ya kiyaye gobe kaza za a yi sai ya je ya shige shi to to gobe daidai lokacin na yi sai abun nan da ya ce a yi sai a yi to da nan mutane sun yi imani da shi duk labarin da ya ba su da shi za su yi aiki shi yasa idan ya yi gaskiya guda to sai ya ƙara ƙarya ɗari ko ƙarya ɗari biyu duk sai a ce ayan ba da gaske ba ne yarin nan ba gashi haka za ba to lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa tsaro a sama malaman tafsiri suka ce a saman ba babu tsaro bane dama sama a tsare take amma an ƙara tsaro ne lokacin da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sai aka ƙara yin tsaro to shine duk sadda suka tai sama za su samu labarin sama sai su ga babu labari yanzu saman nan ba ta shigowa to shine suka yi kokari su yi bincike me ya kawo wannan shine sai suka rarraba a bayan duniya kowa ya tahi ya samu labari to ka sa aljani da mu ba iri ɗaya bane yanzu aljanu ana iya ayi taro nan masallaci a ce ku suwa ne ku je bangon duniya na gabas ku ku je na yamma ku ku je na kudu ku ku je na arewa ai sauri cikin minti goma a dawo kowa ya kawo labari kun gane ko su wannan yawo ba wani abu ne gare su ba a yi mun suratun namli ko ba haka bane da ya ce ma annabi suleiman ni ina yin kawo maganin bilkisa kafin ka rohe buɗe da kifta kawai ina kawo mashi ta yi watanni zai yi ta cikin kifta wa ido Allah ba su wannan kudura to shine lokacin da suka yawo sai wanda suka je bangaren tihama suka tar da manzo Allah yana karatu alqur'ani sai suka ce wannan abun shine yasa ba mu samun labarin sama to abinda suka sauraro sai suka zo suna gaya ma mutanen sun imani ina ganin mun yi wannan bayani a cikin suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu lamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin haka dai al'amari yake mun gabatar da bayani akan wannan suka ce wa anna kunna naq'udu minha haƙiƙa mu a da mun kasance a cikin sama muna neman gurare shine maka'i da guraren zama lissam'i dan mu jiyo bayanin da ake ga mala'iku faman yastami al'ana duk wanda ya tafi a yanzu dan ya samu labari ya ji lahu shihaban zai samu wuta mushta'ila shine yula zai ga an aje masa yula rasdan tana jiran shi ma'ana tana da kantarsa da yaje sai ta jefe shi kamar dai an dafa bam yana jiran kawai ka taka shi sai tashi da kai wa anna lana da kaji sai suke cewa ba mu sani ba me ke faruwa asharrun urida biman fil ard shi ana nufin sharri ne ga mutanen kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su yana nufin shirya ne gare su wannan sai yana daga cikin ladabi na aljannu da suka tashi jingina sharri ba su jingina sharri ga Allah ba sai suka ce a sharrun uri da biman fil ard ana nufin sharri ne ga mutanen duniya to ake nufin sharri ba su dai faɗa ba amma da yake wajen alkhairi ne sai suka ambaci sunan Allah kaga wannan girmamawa ne shine am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su yana nufin shirya ne gare su wa anna minna salihuna aljanu suke bada wannan labari lalle daga cikin mu aljanu akwai mutanen kirki wa minna duna zalik sannan a cikin mu akwai sabani haka wa'inda ba mutanen kirki sune kafirai kunna qara'iqa idada mu mun kasance hanyoyi ne ko mun kasance nau'i nau'i qara'iq asnafan mun kasance nau'i nau'i ne mabambanta Allah ya mana jagora aljanu su ma nau'i nau'i ne akwai musulmai akwai kafirai akwai 'yan iska akwai na kirki akwai farare akwai bakake bakake ba na kirki ne ba ne galiba farare kuma galiba za a ga mutanen kirki ne a cikin aljanu ko mafarki kake in kai kana mafarkin fararen aljanu masu fararen kaya suna da dama-dama akan mafarkin wa'inda suke da bakaƙen kaya. wa'anna zonanna su dai suka ce mun tabbatar a zan anan bi mana a mun tabbatar cewa allan nu'jiza Allah fil ard mu dai ba mu iya gagarar Allah a bayan ƙasa walan nu'jizahu haraba kun ba mu iya guje masa ba mu iya guje ma Allah duk sanda Allah so ya kama mu zai kama mu kun ji aqida ko aljani duk tsalatsalin shi bai kufce ma Allah sanda Allah yake son ya kama sai ya kama shi kaga bale kai da kowa yana ganin ka na'am ɓangaren ko ɓangaren halitta yana tambaya ce to su aljanu su ma a ɓangaren halitta kamar yadda mutane suke ɗai ne ko kuma kaka su ma babu mutane to ban taba gare su wade na farko kenan sannan na biyu yadda muke da bambanci su ma suna da bambanci kaga cikinmu akwai horare akwai bakake ko haka ma cikinmu za ga ya haɗu akwai turawa jajaye turawa ma jajayensu ba kala guda ba ko haka ma aljannu abin da nake da sani akan shi aljannu sun bambanta a wajen rayuwa wuraren da suke rayuwa daban-daban ne akwai masu rayuwa cikin kazamta akwai masu rayuwa guri mai tsafta kowane sun sun suraye wuri kaza kamar yadda akwai masu bin iska da sauransu amma zahirin halittarsu ban sayar da suke Allah ya haɗa mu da masu imanin su a aljanna sai na killace shi ce kai kai na aljani ko kowa ga wani ce kai na ce shi na yanka ce a mu haɗu dama mu haɗu ne a gaisa kasa lahira kowa na ganin wani dama kowa na ganin wani mala'ikun ma kana ganin su ina na wuke wa'anna lamma sami'na al-huda lalle mu fa lokacin da muka ji shiriya kaga qur'ani shiriya ne amanna bihi kawai mun yi imani da shi al-qur'ani wa man yu'min bi rabbihi duk wanda ya imani da Allah Ubangijinsa, fala ya khafu baksan, to ba zai ji tsoron a rage masa wani abu, baks, a rage ma wani abu cikin aikinka, babu. Wala rahaka ko kuma a ƙara mai a cikin zunubinsa, ai, wala ithman yudafu ila a samihi sabiƙa, na abu biyu ne, fala ya khafu baksan ba zai ji tsoron a rage mai lada ba, wala rahaka koko a ƙara masa zunubi. A'a. Fara duk yawan ladakka, Allah bai cewa ta yawa a rage, za a baka. Sannan ba a ƙara ma zunubin da ba kai ba a sa ma a takardarka a'a sai dai abin da ka yi. Ina ai tana nuna mana duk abin da ka gani a takardanka na aikinka abin da ka yi ne. Allah yake cewa wa anna minnal muslimuna allani suke ci gaba da bada labari mu dai daga cikin akwai musulmai wa minnal qasiduna sannan daga cikin akwai masu laifi qasiduna ai kuma a ce mutanen banza ko ka ce azzalumai wanda ba na kirki ba na alqasid azzalimi almuqsid mai adalci kun fahimci wasa sa'id bin jubair aka kawo shi gaban hajjaj bin yusuf hajjaj ya ce da shi to me za ka ce game da ni sai sa'id bin jubair ya ce da shi an ta adilun asidun gane larabcin ko? an ta adilun asidun me fasar shi da hausa me adil me adalci me qasid in shine mun kai nan ga qasidun azzalimi almuqsid shine mai adalci alqasid azzalimi sai ce da hajaji anta qasidun adilun kai menene kai azzalimi ne kuma adil me adil a fassara irin ta su ma mutanen da suke daune da hajjaji haka suka fassara sai suna ta mamaki a'a lokaci guda ka ce wa mutum azzalimi kuma ka ce mai adal a jajaye dariya ya ce a shekaru ku fahimci alkur'ani ba ya ce ai ƙul'ani na karanta ba an malƙasa ɗin fakanu ne jahannama haɗa ba kenan can ne ya ciro kalmar ƙasir wallazi na kafaru bi rabbihim ya adiluna sannan ya ciro kalmar adil kenan ni kahiri ne kuma azzalimi ne ka gani al'adar huna alkufur amma in ba kana da zurhin fahimtar larabci ba ba ka ganewa sai ka tashi da adilun kasidin mai adali ko mai adalci a'a haka wani amma nan dai mai muke son a gane muna son a gane cewa wa anna minal muslimuna daga cikin akwai musulmai wa minnal qasituna akwai azzalumai daga cikin mu ma'ana bishararru wa'anda suka bin dokokin Allah faman aslama fa ulaika taharraw rashada duk wanda suka musulunta suka yi aiki na kware to wa'annan sune suka nufi shari'a ma'ana sune suke kan daidai taharraw ai qasadul hidaya sune suka nufi shari'a sune suke kan shari'a wa ammal qasiduna amma bijrarru wanda suka kibin abinda manzanni suka zo da su fa kanu li jahannama hataba sun kasance itatuwa ne na wuta ma'ana za a kona su da wutan jahannama wa allahu istaqamu da za su daidaitu ala tariƙaci akan hanya na daidai la'asqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa mai daɗi an fahimci Hausa ɗan ɗariƙa na ji ayan nan ɗan ɗariƙa ga ce ai ɗariƙa wa ma'aka ta na cikin alkur'ani wa Allah su ta kamo ala ɗariƙaci inda za ku shiga ɗariƙa da mun shayar da kura mai daɗi ta wasu irin ɗariƙa Allah ya wani jagora wato malaman tafsiri anan suna taƙadiri cewa قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ko to nan labari ya kare nan ma da an ka zo sai a ɗora sabuwar magana qul uhiya ilayya kun gane ku annahu law istaqama al-jinn wal-insu ala tariq al-islam da a ce mutane da aljannu za su tsaya akan ɗariƙa na musulunci wa amilu bima fihi kuma su yi aiki da abin da musulunci ya karanta da saqahum wallahu ma'an kathira da Allah ya shayar da su ruwa mai yawa wa amaddahum bi ni'amin mutanawwi'a da Allah wasu ni'imomi mabambanta kenan nan ba ɗariƙa ta shehu tijjani ake magana ba ana nuhin addini na musulunci kuma shi addinin musulunci ba da baki ne ake faɗarsa ba ana faɗarsa ne da baki da aiki bayan ka karɓi musulunci to ka tsaya ka yi aiki irin wanda Allah yake so duk wanda ya karɓi musulunci ya yi aiki irin wanda Allah yake so Allah zai ni'imtar da shi da ni'imomi masu yawa wannan shine tafsiri na magabata Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah yake cewa linaftinahum fihi sannan zamu jarrabe su a cikin sa kun gane ko a cikin mi a cikin nemomi da mun kai musu zamu jarrabe su shin za su gode wa ni'imar Allah ko za su kafirce masa wa man yu'rid an dhikri rabbih duk mutumin da ya bijire game da ambaton ubangijinsa mana game da wa'azin da aka yi masa na alqur'ani yake karba yasluku azaban sa'ada Allah zai shigar da shi azaba mai tsanani shine azaban shaqan azaba mai tsanani wanda yake hawhawa babu yadda za ya kubuce daga azaban Allah wa annal masajida lillah kuma wuraren ibada na Allah ne فلا تدعوا مع الله أحدا كدر كذا وني الله تردش كدر كهذا الله دواني wajen amfani da wuraren ibada to anan ne maluma suka yi maganganu magana na farko ce almasajid ana ana nuhin kullal masajid dukkan masallaci duk wani da aka gina aka ce masallaci ne to ɗakin Allah ne ibada za a yi kar a haɗa Allah da wani me yasa yahudawa da nasara wuraren ibadarsu suna shiga kuma su yi shirka a ciki su ce isa ɗan Allah ne su ce wannan uzairu ɗan Allah ne to ku musulmai a masallatai yanku in kun zo ku tsarkake Allah da ibada wuraren ibada wuraren sujada na Allah ne to wuraren sujada manzo Allah ya bayyana su yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ni an umarce ni in yi sujjada akan kasusuwa guda bakwai fa ashara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila jabhatihi wa anfihi manzo Allah ya nuni akan goshi da hanci gaba ɗaya kenan waliyadaini da hannu guda biyu wa rukubataini da gwiwa guda biyu wa taraf sabe da kuma gefen yatsunsa kenan ga biyu ga biyu ga biyu shida ga guda bakwai wannan gabbai kenan masajid abubuwan da ake amfani a yi sujada da su da wannan ne baya halasta ka lankwasa ma wani wani gaba daga cikin wa'annan gabbai da sunan girmamawa inda ba Allah bane wanda duk zaka gaida ka gaida shi cikin girmamawa amma ba tare da gurhanawa ba ko sunkuyawa ba wannan ba karantarwar manzon mu bace manzo sallallahu alaihi wasallam shi aka saukan ma da alqur'ani amma ya hana masa habbansa su sunkuya su gaida shi yayi hani game da wannan amma in sai ga mutun ya dauko barna ya nade ke kansa ya kwaso babbar riga ya sako wani ya zo yana gurfana masa ko wani yana yunkura masa yana jin dadi ai shi an girmama shi to wannan ba ahlus sunna bane kun fahimci Hausa ahlus sunna ba sa bari ayi musu abubuwan da manzo Allah ya hana kuma masu yi su ma Allah ya sa su tsoron Allah su daina ina na muke wa annahu hmm wannan masajid ba wani yake tambaya ya ga suna rubuta ta a cikin masallaci su rubuta to babu da nasin da yace a rubuta ta cikin masallaci a wasu adona suka yi da ita wani iya zama bai sami yanka rubuta haka masallacin ku dai ku bar shi haka wanda ya zo dai shi sallah na yana tambaya ce to su salatai da ake durƙasa musu in suka yadda da durƙasa wannan in suka mutu ba su ba hukuncin su yana gurin Allah haramun ne bi halasta ba ai sarki duka bai kai manzon Allah ba wallahi duni da yake ganin wai sa'a ta yi duniya bai kai manzon Allah kuma duk wani da yake ganin ana girmama shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba addini na yayi ba son zuciya na yayi matsayin manzon Allah ya kai ko ina za shi sai dai a dauke shi mai ce a ka ai sai gani ya zo ya zauna wai shi sarki ne sarki ana magana doka Allah kana magana sarauta wallahi mu ji tsoron Allah ai shi Allah bai da sarki addinin musulunci bai da sarki inda akwai sarki addinin musulunci to manzo Allah ne amma bai da wayannan abubuwa Allah ya mu da son zuciya Allah yake cewa wa annahu kuma yadda al'amarin nan yake lamma qama abdullah lokacin da bawon Allah nan ya tsaya ya uku yana bautan Allah kadu yakununa alaihi libra sun yi kusa da su yi cincirin do akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci Hausa ai su aljannu kenan lokacin da manzon Allah ya zo yana karatu kowa na tore juna amma mutane ba sa ganin su Allah yake bada labari kamar za su hau juna kowa yana so a ce shi a kusa yana sauraron karatun manzon Allah ka je masjidil jinni Isma'ila masjidil jinni a Makka yake wanda bai je ba Allah ya kai shi za ga masjidil jinn inda aka ce a gashi nan shi an rubuta ga masallacin da manzo Allah ya salla da aljannu nan wurin yana na mai da shi masallaci sun yi gogori kowa yana son ya kai ina wannan masaya wanda hu lamma qama abdullah abdullah an kace fa ko ba haka bane dawa ake manzon Allah shi manzon sallallahu alaihi wasallam babu sunan da yake jin dadi cikin sunayen shi idan kace da shi abdullah bawan Allah inda wani zai kai saboda girmamawa a bashi wani matsayi da allantakawa ne ne amma babu sarki sai Allah la ma'budu bi haqqin illa Allah manzo da yazo da addini sunan shi Abdullah kuma ya hijin dadin kace da shi Abdullah ba sai ga wani kato ciki ne ya cika ko kashi ya mai yawa cikin cikin cewa yazo yana cewa shi sai sai an bi ta wajen shi akai ga Allah kai ka san ƙarya ne wallahi wallahi kullum muna ga muna fa ba mu ce kare na kowane malami ba kowane malami ka girmama shi amma da an zo ɓangaren addini wanda ya saki addini ya dashi ka take ka wuce shi dai ya zama lahiyanka wa an ka ce ka bi manzon Allah dole kwatamce da za a yi ma kawai ka ce na manzon Allah ya ishe ka na kowa ka ka ɗauka na manzon Allah ya ishe ka ƙulka ce da su inna ma ada'u rabbi ni da ina bautar ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada bana hada shi da kowa da mushrikai yake ku mushrikai ku kuke hada Allah da wani amma ni bana hada Allah da wani kulka ce da su inni la amliku li nafsi darran ni fa bana iya mallaka mu wa kaina tun ku daune abu na cuta da zai same ni in wani rashin lafiya ya zo mun ban iya turewa in ni ga wani zai kamu da rashin lafiya ban iya hanawa wala rashada aka ne ku sannan kuma ban iya nemo ma kaina wani abu da zai amfanar da ni sai dai wanda Allah ya bani shine wala rashada ai wala amliku jalba naf'in bana da mallakar in jayo wani abu na amfani mana akumullahu iyahu da Allah ya hana ku mana duk abin da kuke ganin Allah ya hana ku ni ban iya ba ku shi shi yasa Allah ya ce da manzo ya gaya musu kulka ce da su inni la amliku lakum darran ni ban mallaki abunda zai cutar da ku ba ko kuma in tunkuɗe muku wani cuta ko kuma ni in hana wani abu ya shafe ni ban iyawa wala rashira haka ma kuma ban iya in kawo muku wani alheri da Allah subhanahu wataala ya hana ku shi qul inni lan yujirani min Allah ahad ku sani cewa kulka ce da su inni lan yushirani min Allah ahad babu wani da zai iya kare ni daga hushin Allah inda sabawa Allah walan ajida min dunihi multahada kuma banda wata makoma koma bayan Allah banda wata makoma koma bayan Allah babu an gane ko ma indi manja altajo ilahi illallah illa balagha min Allah ni dai aiki na shine in iyar da sako daga gurin Allah shine illa balaghan min Allah shine lakin alladhi amlikuhu abinda dai ni mallaka an uballighakum ma amarani Allah bi tablighihi kawai in iyar muku da sakon da Allah ya umarce ni da in iyar muku da shi wa risalatihi da kuma manzancinsa ma'ana abinda Allah madaukin sarki ya aika da shi zuwa gare ku in iyar muku da shi wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa fa inna lahu nar jahannam to lalle shi yana da wutar jahannama khalidina fiha abada za su dawoma a cikin wannan wuta hatta idza ra'aw ma yu'adun kafirai ba za su gushe akan kafircin su ba har sai sun ga abun nan da ake musu alƙawari na azaba kun fahimci Hausa hatta idza ra'aw ma yu'aduna yayin da suka ga abin da aka yi musu alƙawari na uquba to fa sai alamuna alan nan ne za su san man ad'afuna siran wane ne mace makansa suke da rauni wa aqallu adada kuma wane ne mace makansa suke da karancin adadi da mala'ika ya danna wuyanka zaka gane cewa ashe masu karhin ku ba su iya komi don da kake ganin kuna da soji dubu ɗari in Allah ya yaye ma mala'ika sai ga mala'ika miliyan dubu ɗari to nan ne za ka ce ashe baku da sojoji shine Allah ya ce hatta idza ra'aw ma yu'adun yayin da su kafare suka ga abin da aka musu alƙawari a ranar kiyama na uquba na mala'iku fa sayalamuna za su sani kaga sani bai musu amfani ba man ad'afu nasiran wane ne yafi mafi raunin masu taimakon shi wa aqallu adada kuma wane ne yake da mafi karancin adadin wanda za su taimake shi kulka ce da su in adari a ƙaribin mato adun ne mana in bi ma'ana ma ai la adari ni fa ban sani ba a ƙaribin mato aduna shi abun nan da ake muku alƙawari na tashin kiyama ko na wannan uku ba ban sani ba kusa yake am yaj'alu lahu rabbi amada haka ne ko ko kuma yana da wani lokaci da ubangiji na ya sa masa ba wanda ya san shi da shi shine am anna lahu ajalan la ya'lamuhu illa Allah ko kuma yana da lokacin da Allah ya iyakance ba wanda ya san lokacin da zai faru sai dai shi Allah waye shi Allah alimul ghaibi Allah fa shine ya san abin da yake fake fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana gaibinsa ga kowa waye san gaibi Allah ko wanda ya ce wani ya san gaibe ba Allah ba musulmi ne ko kahiri Allah ya raba mu da kahirci ko kewaye sai wani ya ce ai annabi ya san gaibe in ka ce a'a bai san gaibe sai ya ce to ai kai dama ba masoyin annabi ba ne hmm? eh annabi ya san gaibe a to ai ba su fahimci abin da ake ce ma gaibe ba abinda a gaibi ta Allah yanzu me zai faru gobe cikin waya sani to manzo ma bai san me zai faru gobe ba amma shi na da daraja da Allah zai ilmantar da shi gobe kaza da kaza za su faru kenan shi a gurin shi ilimi ne ba gaibi bane akwai bambanci tsakanin gaibi da ilimi an fahimci wasa Allah ya muna shagora illa man yartaba min rasulin sai dai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala to Allah subhanahu wataala zai sanya gabaninsa da bayansa masu tsaro su ne mala'iku wanda za su tsare su hatta la yattali'a ghayru rasul ala dalik har ya zama to duk wanda ba manzo ba ba zai iya shigano wannan abun da aka sanar da shi ba kenan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yana iya sanar da shi abin da shi kadai ne ya san shi wannan ilimi ne a kiyaye bambancin ilimi da gaibi wanda Allah zai bada labarin kaza zai faru a lokaci kaza amma zai ce Allah ne ya sanar da ni Allah ya samu dace liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim da fatan haka ne ko liya'lama domin shi manzon ya san cewa an ƙada ablago risalati rabbihim su ma manzanni da aka aiko su sun iyar da saƙon ubangijinsu ba a haƙa bima ladaihim kuma Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye abin da yake gurin manzanni da mala'ika mana Allah yana da ilimi akan haka ba a haƙa bima ladaihim Allah ya mamaye wannan da ilimi mana Allah yana da sanin cewa da mala'ikun da Allah ya sanar da annabawan da Allah ya aiko da manzanni Allah yana da ilimin sun yadda sakonsu wa ahsa kulli shay'in adada kuma Allah ya kiyaye komai a lissafi Allah ya sa adadin komai Allah ya muna jagora in Allah ya so gobe za mu je suratu al-muzammil abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk